نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب الحسنة في المصيبة باب الحسبة نعم باب الحسبة في المصيبة نعم نعم حدثني يحيى عن مالك مم.
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة إلا تحلة القسم قسم باب الحسبة في المصيبة wannan babi yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na neman lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala idan musiba ta afku akan mutum idan musiba ta afku akan mutum ya yi haƙurin wannan musiba ɗin ya nemi ladanta a wajen allah wanda yana daga cikin musiba rasuwa ta wani makusanci rasuwar masoyi ɗa ko mahaifi miji ko mata ko aboki wannan dukkaninsu masoya ne to mutum ya rasa su kamar wata gabar jikin shi ce zai ga ya rasa to ya ɗauki haƙurin wannan musibar da allah ta'ala ya ɗora mai ita ya ɗauki haƙurinta ya nemi ladanta a wajen allah subhanahu wa ta'ala to ya ladan shi yake shine wannan babi din zai tattauna a kai malam ubaidullahi ya ce haddasani yahya an malikin al'imamu yahya ibnu yahya allaisi ya zantar da ni ya jiyo daga malaminsa al'imamu malik imamu darul hijira faƙihul umma an ibn shihabin shi kuma ya jiyo daga malaminsa muhammadu ibn muslim ibn shihabin zuhuri an sa'id ibn al-musayyab shi kuma ya jiyo daga manya-manya daga cikin tabi'ai wato babban malami sa'id ibn al-musayyab ibn hazan an abi hurairah radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mutum ba zai binne yara guda uku ba daga cikin musulmai ba wani mutum musulmi da ɗiyan shi guda uku za su rasu kafin su balaga wato an haifa mai yaro yana cikin yarintar wannan yana dagwargwarkin wannan ya zo shi yana gudu ba ba ba ba ya taryo ka Allah ta'ala ya amshi ransa wani ya ma fara yawo halka siya mishi keke kana fama za ka sa shi lakwal ko za ka kai shi makaranta saboda ya shekara bakwai Allah ta'ala ya amshi ransa wani wato yana cikin kuruciyar shi shekara sha ɗaya sha biyu irin ka ɗan fara cin more shi ya fara karatu yana ganewa ana cewa shi yake zauwa na ɗaya a makarantar su kana jin daɗi Allah ta'ala ya amshi ransa to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yara guda uku na musulmai ɗiya na mutum ɗaya guda uku ba za su rasu ba fatamarsa hunnaru kuma wuta ta shafi wannan baban illa ta hillatar ƙasmi face dai wato warwarewa rantsuwa shine ta gittawa a kan sirati da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha to ba ɗaya daga cikin ku face sai ya gangara wata wuta wato sai ya wuta sirati ko to ba wani wanda ɗiya guda uku nashi za su faɗi su rasu a lokacin suna yara kafin su balaga face sai sun zamanto shamake a gare shi daga shiga wuta an gane ko in dai mutum zai yi haƙuri ba zai ce ba shi ko daga jarrabar da Allah ta'ala ɗora mishi ya raka sumbatu ya yi haƙuri an aihuwa mai ɗa wani lokacin za a gani mutum kafin a mishi aihuwar shirye-shiryen da yake ya fi jika ɗari abin da ya kashe yanzu abin da yake zubda wanda ba zai koma kuɗi ba kadara ce akwai abin da kuma yanzu ya ajiye kuɗi gari sama da jika ɗari biyar saboda a yi aihuwan na a yi shagulgulla ya nema wa ɗanshi albarka to amma za a haifi ɗan a mace a ga wannan jarrabawa ce daga Allah wani baya cin fatiya satin ɗaya ba a yi wani kuma an yi satin ya fara dagwargwar kawai Allah ta'ala ya amshi ransa wannan duka musiba ce to idan mutum ya ɗauki haƙurinta to shi kuma zai ga mai kyau a gobe kiyama na'am نعم وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان نعم أو اثنان مراد أو اثنان
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, shi kuma ya jiyo daga Muhammad ɗan Abibakar ɗan Amur ɗan Hazm, shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa, an abin nadari as-salami, shi kuma ya jiyo daga malam abun nadar as-salami. Ibn Abdulbarri ya ce, Ibn nadar ɗin nan, majhulun ne fi sahaba wa tabi'in, la yu'rafu illa bi hadal khabar. an gane ku haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la ya mutu li ahadin minal musulmi na thalathatun minal walad wato ‘ya'ya guda uku daga cikin musulmai wato wani daga cikin musulmai ba zai binne ɗiya uku ba namiji ko mace an gane ko ba wai maza kaɗai ba mata sun ma fi mu jin daɗin abu an gane ko mace idan ɗanta ne ta binne ita ta fi jin daɗin abun a gobe kiyama sama da namijin an gane ko eh ba wai maza kaɗai ake nufi ba har mata ya shafa eh in mutum da shi da matar shi ne suka haifi ɗiya uku duka suka binne to kowa ya shiga ciki ba zai ce ba ai ni uku na fari na ne eh ya ce ai tun da ni nake wahalar ciwowa ciwo kawa abinci in ciyar da ke in kika aihun ma ai likita ne nake ɗauka wani komai da komai ai ni za a fara sawa na da fari yana in shidda ne aka binne ke uku ne uku ba haka bane eh in suka binne uku da shi da ita duka ya wadatar da su manzo Allah ya ce mutum daga cikin musulmai ba zai binne mutum uku daga cikin ƴaƴan shi ba kafin su kai shekaru na balaga fa yahtasibuhum sannan kuma ya nemi ladar rabuwarsu a wajen Allah ta'ala ladar rabuwa da su da ya yi ya nemi wannan musibar wannan a wajen Allah ta'ala saboda ladar wato rabuwa da masoyi musiba ne to ya nemi ladar rabuwa da su a wajen Allah illa kanu lahu junnatan minan nar manzo Allah ce face sai sun kasance garkuwa ce a gare shi daga shiga wuta sai sun kasance za su kare shi daga shiga wuta musulmi washi wa akwai abubuwa da dama wanda kawai a bonus za su zo mishi an gane ko amin ya hayyu ya qayyum فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wata mata a wajen ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam. To, wana hadithi kamar yadda ya zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim, hadithin Abu Sa'idin al-Khudri ne. Mata sun kawo kuka ne wajen ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, sun kawo wato reclamation. Suka ce, sahabbanka kowane lokaci kana cikin maza, kowane lokaci maza sun yi ƙarhinmu. Kullum fa'idodi ya dai mu ji daga bakinsu mu baka ware mana ko rana ɗaya ba wanda za ka dinga koyar da mu addini Allah ya ce sai musu alwashin wata rana fawa'ada hunna yauman fawa'ada hunna fihi fadakkara hunna fakana fi ma qala lahunna ma minkum namra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijabun minan nar hadisin abu sa'id al-khudri Zala ya ce, To shi kenan, rana kaza ku tattaru a gidan wanci, zan je ni. Da ya je ya tattara su yana daga cikin abin da ya musu wa'azi a wannan rana ya tunatar da su shi, ba wata mace daga cikinku da za ta binne mutum uku daga 'ya'yanta face sai sun kasance shamaki ne a gare ta daga shiga wuta faƙalat imra'atun ya rasulallahi wasnataini sai wata mata ta ce ya ma'aikin Allah waɗansu daga cikin malaman hadisi suka ce ita ce mahaifiyar Anas dan Malik ummu Sulaim saboda tana daga cikin faƙihai na sahabbai idan annabi ya faɗi wata magana in akwai buƙatar yin wato ƙara istifsari a kai in dai tana gurin zaga tana daga cikin masu jibinta yin tambaya saboda tana daga cikin matan madina an gane ko faƙalat imra'atun inda rasulillahi sai wata mata a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya rasulallahi ya jakadan Allah a witnani ko ma mutum biyu ne ma ko yaran biyu ne mutum ya binne kai uku ba saboda zai iya yiwa wata ya zamanto ɗiya biyu ne kaɗai ta binne to za ta iya shiga ƙalƙashin wato matan da a gobe kiyama za su zamanto an sha makance su daga shiga wuta saboda rasuwar 'ya'yansu. faƙala wa tsunani sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce awi tsunani ko ma biyun ne ko ma biyun ne inda ta binne biyu kuma ta nemi ladansu a wajen Allah ladan rabuwa da su a wajen Allah to Allah ta'ala zai sa su zamanto tamkar shamaki ne a gare ta daga shiga wuta ta ce tsun malam na alhu anil wahid ta ce gani muka kal abin ya yawa mu ce kuma wahidun ko ɗaya ma mutum ya binne ta ce mu tambaye shi ba wannan to amma akwai ruwaya da take nuni akan cewa ko da mutum ɗaya mutum ya binne in dai ya nemi ladan rabuwa da shi a wajen Allah to shi kenan Allah ta'ala zai tsamar da shi zai sha makance shi daga shiga wuta a dalilin wannan. Na'am.
Wa haddathani an malikin annahu balaghahu an abi da ubabi sa'id bin yasar an abi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala ما يزال المؤمن يصاب نعم يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة وحدثني عن مالك يا ذنتدني يا جيو دغ الإمام مالك أنه بلغه حقيقة لاباري يا إسو غ الإمام مالك عن أبي الحباب سعيد بن يسار wato shi kuma ya jiyo daga abul hubab shine sa'id dan yasar an abi hurairata radiyallahu an shi kuma ya jiyo daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Ma ya zalul mu'minu yusabu fi waladihi wa hammati, wato mumini ba zai gushe ba ana ta afka mai da musiba, ana ta afkar mai da musiba fi waladihi a cikin ɗiyansa. Ɗan shi wannan ya tashi, ya tafi makaranta kan ya dawo a ce ai an kaɗe wani a mutu yanzu an kai shi likita fufur fufur ya tafi likita a ce ga shi ne yanzu ya mutu bayan da ya iya kuma wani a zo a ce ga shi ne yanzu ɗan gajagar a kwance ba shi da lafiya an ɗauke shi an kai shi likita wani lokacin babu kuɗi a cikin ajihun shi kaga ga ɓacin rai na ɗa ba lafiya kuma ga shi babban ɓacin ran hallo kuma babu kuɗin in abu ya faɗo wa mutum na sai an yi da kuɗi in ba kuɗi abin ya hidawa da zafi mutanenmu ba tausayi ba gare su sai ya kai mara lafiyar ma ce ba an taɓa shi ba sai ka ba da wani abu wanda bai kamata ba irin wannan mutumin da ya kai mara lafiya ba daɗi ba ne ta mishi kuma shi yanzu wanda zai ɗauki mara lafiya ya kai likita ba zai so ba a ce wanda zai kai shi likita hal ya kai yanayin da zai kai shi likita ba wanda za a ga ya ɗauki baban shi ya kai shi likita saboda wannan rashin lafiyar ta mishi daɗi to kuma mutumin da ya tafi baya da kobi maimakon a ce a mishi aiki kafin a ga yadda za a yi saboda babu akan tana wuyan kowa to amma za a ga muna da irin wannan abubuwa mutum gashi ya kai ɗan likita a taɓa shi wallahi sai a ce sai ya siyo kaza da kaza da kaza wanda ya kamata gwamnati wannan haƙƙi ne nata duk waɗansu yara wanda bai kamata a ce an fi maganin su ba ita za ta ɗauki nauyi ko babu maganin a nan su za su ba da kuɗi su ce aje a siyo kaza amma kawai saboda yanzu kawai abubuwan ya koma sai a hankali Allah dai mana mai kyau to za yi ta afka mai a cikin ɗansa wa hammatihi da makusantan shi wato abokan zaman shi na yau da gobe ya ji an cewa na yau ya rasu wancan ya rasu ha masu ne karaba garabati an gane ko makusanta mutum eh garabati ko a ƙaribi an gane ko to da makusantan shi hatta yalqa Allah ta'ala wa laysat lahu khati'a har dai ya haɗu da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zamanto baya da wani kuskure wato an afka mai da wannan musibar ya yi haƙuri dalilin wannan musibar da aka afka mai da ya nemi ladanta a wajen Allah Allah ya sassaƙe mishi wani laifi nashi mai girma kawai gobe kiyama ya ce Allah a ci baka da komai kawai yanzu zero fursan kake bangaren laifinka ya ce zero fursan dama banna aikin laifi a duniya a ce a'a amma kaza amma kaza amma kaza dalilin wannan an cire ma kaza da kaza da kaza da kaza ce alhamdulillah ya ce Allah da ma ba ƙara ɗaukan su ba ka irin nasu dan abin ya ƙara yawaita na'am
na'am babu jami'il yasbati fil musiba حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعزي المسلمين في في مصائبهم المصيبة
باب جامع الحسبة في المصيبة wannan babi yana bayani dangane da wato abin da ya kunshi wato matsaloli waɗanda suka kunshi neman lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a cikin musibar da ta samu mutum. Al'imamu Malik ya zantar da Yahya bin Yahya al-Laifi shi kuma ya juya daga Abdurrahman ɗan Qasim ɗan Muhammad ɗan Abibakar ne Siddiq. Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, ليعزي المسلمين في مصائبهم المصيبة بي manzo Allah ya ce almusibatu bi wato musiba ta rabuwa da ni musiba ta rashi na a duniya li yu'azzil muslimina to ta jurantar da musulmai fi masaibihim a cikin dukkan waɗansu musibu da za su haɗu da su dukkan wata musiba da mutum zai haɗu da ita idan ya tuna musibar rabuwa da annabi musibar rabuwa da annabi ta fi damuwa ta fi takaici gashi kana musulmi wanda daga cikin musulmai manzana sulma ce akwai mutanen da za su zo bayan ku sahabbai wanda inda mutum za a ce da dukiyar shi da 'ya'yan shi duk ya ɗauka ya bayar da su amma a arzuta shi gani na to zai ɗauka ya bayar da su to idan ka tuna musibar gashi kana musulmi kana ƙoƙari kana ibada amma kuma Allah bai ƙaddara za ka ga annabi a nan duniya ba kaga barin annabi duniya musiba ce mai girma ga musulmai to duk wata musiba ƙasa take da ita in dai ta musulmi ce duk wata musiba ƙasa take da musibar rabuwa da annabi an gane ku to idan mutum ya shiga wata musiba mai girma baban shi ne ya mutu matar shi ce ta mutu ɗan shi ne ya mutu ya tana cewa annabi ma ya bar duniya an yi haƙuri ina kuma ga shi wannan ɗanna mazala ce to almusibatu bi musiba ta rashi na ta rabuwa da ni liyu'azzil muslimina ta jurantar da musulmi ta sa musulmai su yi juriya fi masa'ibihim cikin musibobin da za su haɗu da su su yi haƙuri na'am وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابته مصيبة فما نعم فقال كما أمر الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأق- وأعقبني خيرا منها إلا فعل الله ذلك به قالت أم سلمة فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك ثم قلت ومن خير من أبي سلمة فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga rabi'ata ɗan abi abdurrahman rabi'atun ra'ayi an ummi salamata zaujin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma ya jiyo daga ummu salama iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce man asabatuhu musibatun dukkan wanda wata musiba ta same shi dukkan wata musi- wanda wata musiba ta afku a kan shi faƙala kama amara Allahu wato ya faɗi kamar yadda Allah ta'ala ya umarce shi da ya faɗa ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce haƙiƙa mu lillahi wato halittar Allah ne kuma zuwa gare shi muke komawa mu bayi ne na Allah sannan kuma za mu koma zuwa gare shi Allahumma ajurni fi musibati ya ubangiji ka bani lada a cikin wannan musibar da ka dora min wa a'ibni khairan minha ya ubangiji ka musanya min abin da yafi alkhairi daga wannan abin da na rasa din manzo Allah ya ce dukkan wanda ya faɗi wannan addu'ar din illa fa'alallahu zalika bihi face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ladan wannan musibar sannan kuma ya musanya mai da abin da ya fi alkhairi a gare shi haka maza Allah ya faɗa. Galat Ummu Salama, Ummu Salama matar annabi ta ce, Falamma tufiya Abu Salama, lokacin da aka amshi ran mijina Abu Salama, Abu Salama shine mijinta na farko kafin annabi ya aure ta. to abu salama irin in kaji ana auren zobe a cikin sahabbai abu salama auren shi da ummu salama yana daga cikin aure wanda aka yi shi na soyayya kuma hal aka tsuhu akan soyayya lokacin da abu salama ya rasu ita ummu salama wato ta san yadda take son shi ka annafi duniya laisa hunaka rajulun mislahu wato kamar a duniya ba wani mutum irin shi mulutu zalika ta ce sai na faɗi wannan addu'ar da annabi ya faɗa ina ana cewa ma mijina ya rasu abu salama na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa a'ibni khairan minha thumma qultu wa man khairun min abi salama ta ce kuma sai na ce kai yanzu a duniya a samu wanda ya fi abu salama alheri game da ni ta ce ba na tunani ta ce dai allah dai ba na ladan musibar rabuwa da shi din allah ta ce fa'aqaba allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam sai allah ya musanya mata abu salama da annabin shi za ka haɗa abu salama da annabi kaga dai auren soyayya suka yi da ita da abu salma irin kawai in ya mutu ita da hata yi shawarar ma kawai in ya mutu za ta yi haƙuri kawai ta zama matar sha a aljanna ba za ta yi aure ba Eh. shi kenan rana kai tsaka maza Allah ya tura abubakar ya ce ka je ka ce a ummu salma yana son ta da aure a kawo ta ce to za ta yi shawara e mata da da yanga wai ba sai ba sai ba sai almajirai bane ake wa ja ajin wannan fa e kalka yi tunanin cewa don baka da ne ake maka ja ajin wanda ba ta da ja ajin ita ba macen bace mata kwarai an gane ko sai da ta dan mai jan aji duba na da karshe ta aure shi Mm, sai da ta gaya ma waɗansu sharuɗa fatazawwajaha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aure ta kaga lalle kam lalle ta yi rabo malam musa ada ta yi asara ko na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن yawa ka كعب gane نعم saboda yan mintuna suna ba su da yawa zan zan zan fassara shi kawai نعم.
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ɗan sa'id al'ansari shi kuma ya jiyo daga alƙasim ɗan muhammad haƙiƙa ya ce halakatin ra'atulli ya ce wata mata ta taras fata ne muhammadu bin ka'abin al-qurazi yu'azzini biha sai muhammadu bin ka'ab al-qurazi sai ya zo min domin ya mun ta'aziyya akan ra- akan rasuwar wannan iyalin nawa wato ya zo ya mun ta'aziyya faƙala da ya zo sai ya haikaito min wata ƙissa ya ce innahu kana fi bani isra'ila rajulun faƙihun haƙiƙa a cikin 'yan banu isra'il an samu wani babban malami wanda yake faƙihi ne ya fahimci addini alimun sannan kuma babban malami ne bujimi ne abidun kuma mai ibadar allah ne mujtahidun mai ƙoƙari ne wa kanat lahum ra'atun ya kasance yana da kwai mace an gane ko saboda ya sa shi wannan a shi wannan a alkasim dan muhammad din nan da matar shi ta ta mutu ya damu ne da rasuwarta sosai ya shiga cikin wani yanayi to shi ne shi kuma muhammadu mun ka'ab alqurazi da ya zo shi wato saboda ya kawo mai wata kissa wanda za ta dan sanyaya mai rai kaga shi wannan ya ce alimun faƙihun mujtahidun abidun to wa kana biha mu'jaban wato ya kasance shi wannan malami ana burge shi biha da ita wannan matar kawai in ya shigo gida kawai tana burge shi yana jin daɗi zama da ita walaha muhibban kuma shi mai tsananin santa ne wa kana muhibban laha ya kasance mai tsananin santa ne famatat sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ranta ta rasu ta rigayi malam an gane ko shi kuma malami idan matar shi ta rasu da ya kowa kiɗimewa ya ga shi shi ya sanya wa mutane wa'azi amma kuma radda abun wa'azin ya samu shi ya kaga shi ya fi kowa rikiciya fa wajada alaiha wajadan shadidan sai ya ɓacin rai sai ya damu akan rabuwa da ita damuwa wanda take mai tsanani an gane ko walaƙiya alaiha asafan wato ya haɗu da ɓacin rai mai tsanani alaiha akan rabuwa da ita hatta khalafi baitin wa ghallaka ala nafsihi wato har dai ya shiga cikin wani ɗaki ya kulle ce kawai shi duniyar mata ishe shi malami ne fa wahtajaba minan nas ya sha makantu daga wajen mutane ya zamanto mutane in suka zo ina wani a ce yana ɗaki aji Mm, ya kulle kanshi falam yakun yadkhulu alaihi ahadun wato ba a samu ba wani ba a samu ba wani wanda yake shiga wajen shi wa inna imra'atan sami'at bihi faja'atu sai wata mace ta ji labari ai malam wani matar shi ta rasu amma yanzu yana nan ya kidime eh walau nazalna alayka alkitaba ya kid- ya kidime an gane ko eh faja'atuhu sai ta zo mishi faƙalati inna li ilaihi hajatan ta ce haƙiƙa ni ina son zan tattauna da malam ina son zata- zan tattauna da malam astaftihi fiha zan nemi fatawar shi da shawarar shi a cikin wannan mas'alar da ta kawo ni laisa yujzini fiha illa mushafahatuhu tace ba zai yiwu ba in gaya muku mas'ala ta ku je ku gaya mishi dole sai ni da kaina in ji abin da zai faɗa fa zahaban nasu wa lazimat babuhum mutane suka ce kin gaji ka mahaukaciyar banza mahaukaci lohi wa ya ce ana kulhiya korama ya ce an ce miki bai ya hutowa ki faɗi mas'alar ki in akwai wanda zai iya baki amsa ya baki ta ce a ita kawai sai shi wa qalat mali minhu buddun ta ce ba makawa dole Husaina ga malam hoyau faƙala lahu ƙa'ilun sai wani ya ce mishi daga kanta ga ya ce inna hahu na mura'atan aradat an tastaftiyaka ya ce da shi haƙiƙa hu akar makallahu a nan baya akwai wata mata tana so za ta tambaye ka wata mas'ala waƙalat kuma ta ce in arattu illa mu shafahatahu ba wani abun da nake nufi face dai baki da baki da shi in ji daga bakin shi ya ji daga bakina waƙar zahaban nasu wahiyar latu fari ba malamai da almajirai ga baki ɗaya sun shiri amma ita kuma tana nan a kafa ta ce ba za ta shiri ba sai ta ga hutowarka faƙala izanu laha ya ce ku ce mata ta shigo fadakhalata alaihi sai ta shigo wajen shi faƙalata sai ta ce da shi in ni ji ituka astaftika fi amrin ta ce wata mas'ala ce malam nake ɗauke da ita wata mas'ala ce ta kawo ni na zo ni ne domin in nemi fatawarka game da wani al'amari da na tsinduma cikin shi ɗala akar makallahu ya ce wa mahoto menene irin dai wanda zai kawai shi ya yi watsi da duniya qalat in nista'artu min jaratin li haliyan ta ce akar makallahu wani kayan ado ne na aro daga wajen wata makwabciyata fakuntu albasuhu wa wa'iruhu zamanan wato na kasance ina sa shi ina amfani da shi in tafi wajen sabga in je cikin shagulgulla jama'a suna ganina kuma ina ba ma waɗansu aran shi ma lokaci mai tsawo summa innahum arsalu ilayya fihi sannan kuma bayan lokaci mai tsawo sai masu kayan suka turo min da mutum akan in ba su kayansu akan wannan kayan ado da nake amfani da shi tun da dai na ci moriyar shi to in maida shi afa u'addihi ilaihim shin ya halitta ɗauka in ba su kayansu ko ku a'a tun da dai yanzu ya kwan biyu a guri na an sanni da shi kawai in ce ba zan ba su ba faƙala na'am wallahi ya ce to wanci dole ki ɗauka ki ba su kansu wallahi ya za a yi ke daga aro kuma ki ce abu naki ne ga gaba ya ba ba ki ban kike haka faqalat tace innahu qad makatha indi zamana tace akar makallahu ai aron ba na kwana ɗaya bane ba na biyu bane yanzu yanda aka sanni da abin su ba a san su ba da shi ya dade a wajena faqala zalika ahaqqu li raddiki iyyahu ilaihim hina a'arukihi zamanan ya ce to ai wanda shine ya fi dacewa ma da ki maida musu kayansu saboda sun yi haƙuri sun baki abunsu aro hali zauna tsawon lokaci a wajenki sai daga baya kuma suka ce su zo su amshi kayansu ai shine ya fi dacewa ma da ki da ki maida musu kayansu faƙalat ayyar hamukalla ta ce akar makallahu Allah ya ji kanka Allah ji kan mala ta ce a fata a sabu alama a arakan lahu sun ma'akaza hominka yanzu kuma ka dinga bacin rai ka dinga rikicewa akan abin da Allah subhanahu wata'ala baka aran shi al'asafu shine bacin rai hushi an gane ko falan ma asafu nan taqamna minhum fa akraknahum ajma'in fa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wabiyaddata ainihu min al-huzni fa huwa kadhib an gane ko yanzu ka dinga bacin rai ka dinga hushi akan abin da Allah ta'ala ya baka shi aro kuma ya amshi kayan shi daga wajenka wa huwa ahqqu bihi minka alhali kuma Allah shine yafi dacewa da ya amshe kayansa daga wajenka fa absara ma kana fi Allahu akbar sai ya lura da abin da yake ciki na wannan wato tashin hankali da ya shiga daga cikin magabata akwai wanda dalilin rasul matar shiga baki daya aka fasa amsar hadisin shi ya sami ikhtilati saboda matar shi ta rasu an gane ku aka aka fasa amsar hadisin shi saboda ya rikici malam malamai ko inda mata suka wannan yansuwa sun bi kowa rikiciya wani fa'ahullahu bi qawliha sai Allah ta'ala ya amfanar da shi wato da wannan magana ta ta ita wannan matar an gane ko to wannan kaga a ciki a kamar yadda ibn abdulbar a cikin alistidkar ya ce haza khabarun hasanun ajibun fi ta'azi wato wannan labari ne kyakkyawa kuma mai ƙayatarwa cikin abin da ya shafi idan mutum ya zo ta'aziyya wato ya hakaito mai kissar wani wanda matar shi ta rasu ko wani wanda dan shi ya rasu wanda ya mafi tsananin san shi da shi wannan wanda dan nashi ya rasu ka hakaito mai wata kissa wanda wato za ta kwantar mai da hankali amma a'udhu da shi ya haƙuri ya maka ji to Allah ji kansu Allah ya gafarta musu alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala na'am